صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد انك حميد مجيد اللهم وسعنا وتنا في الامور كلها واجرنا من خزي النار ولاك رسول الفاتح أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان ذكر الحديث كلام الله وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل بدعه ضلاله a yan uwa musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh a cikin ikon Allah insha Allah kuma yadda muka saba za mu ci gaba da karatunmu mai albarka a cikin wannan littafi mai suna a tajire da sarai wanda ke shi ne shirhin mutasar sahih al-bukhari yau bakwai ko ai uku na ne uku eh sha daya ga watan uku ko sha daya ga watan uku hijira annabi sallallahu alaihi wasallam tana dubu daya shekara dubu daya da dari hudu da arba'in da hudu wanda ya zo daidai da bakwai ga watan tara watan goma ne? ta watan goma 2022 gregorian calendar to insha Allah za mu ci gaba da karatunmu yau za mu tashi sabon babi satin da ya gabata matsaya babin da yake magana akan hukuncin wucewa da kibiya ko wani karfe ko wani fiki-fiki a masallaci ko a kasuwanni na musulmi cewa duk wanda zai hakan nan wajibi ya rike gurin kaifin saboda kare cutar da musulmai yau kuma insha Allah za mu tashi sabon babi shine babu shi'iri fil masjid babin da yake magana akan wato saba waka a cikin masallaci ya halatta ana rera waka a cikin masallaci ana baituttuka na waka a cikin masallaci ko bai halatta ba wanda shine abin da wannan babi zai karanta da mu da girman Allah madaukakin sai da izinin Allah madaukakin sai hadisin da aka rawaito a cikin wannan hadisi shine hadisin Abi Musa al-Ash'ari an annabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ko ina nake ne kan an hassan bin thabit kai radiyallahu anhu annahu istashhada aba hurairata radiyallahu anhuma an shadikallaha shi hassan bin thabit mun san hassan bin thabit ko suna ake kiransa sha'irar rasul sallallahu alaihi wasallam yawa ya kafa shaida da abu huraira allah maɗaukakin sarki ya da su gaba ɗaya ya ce masa ina haɗa ka da girman allah ma'ana ina maka magiya kenan ko hal samita rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya kul ka taɓa ji da kunnanka manzan allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa ya hassan ajib an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ya kai hassan ka mai da martani a bisa zamban da ake wa manzan Allah sallallahu alaihi sallama ka taba jin wannan har ma ya bibiye shi da addu'a na cewa Allahumma ayyidhu bi ruhil qudsi Allah madaukakin sarki ina roƙonka ka karfafa masa gwiwa da ruhil qudus ka taba jin wannan magana qala abu hurairata abu hurairah Allah madaukakin sarki dadi sai ya ce na'am yace kwarai naji kwarai naji kamar wannan imam bukhari yana so ya nuna mana cewa a cikin wani hadisi akwai dalili wanda yake nuna cewa za a iya yin waka a cikin masallaci tunda ya kawo istishhadin da abu shi hassan bin sabit yake yi da abu hurera cewa abu hurera tsakani da allah ka taba ji annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce ya ce ka ka mai da martani a mazan Allah sallallahu alaihi wasallam dangane da zamban da ake masa wannan kuma ya faru sakamakon zamban da mutane suke yi wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka mawaka suna ta yin waka suna sukan annabi sallallahu alaihi wasallam suna sukan addinin musulunci suna sukan sahabbansa da abin ya yawa ba an yi hijira sai ce hassan ka mayar musu da martani don haka kamar ya ba da garantiya a hassan bin sabit kuma wannan magana an yi ta a cikin masallaci aka kafa masa mimbari ya hau ya yi musu martani ya ce ala ablik aba safiyana ani magalgalatan fakad bari halkafahu a mai da sako a gaya wa sako abu safiyan kansa sarkin makka sako daga gare ni ni hassan bin sabit magalgalatan a gaya masa da gaggawa ko fakad bari halkafahu abinda kuka boye yau an bude shi ya riga ya fito fili da karshe sai a ciki akwai inda yake cewa hajauta muhammadan fa ajabtu anhu wa inda allahi fi zakal jaza'u ka yi zambo a annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ni kuma zan mai da martani kuma allah maɗaukakin sarki shine zai saka mana akan wannan to ya yi maganganu da yawa irin yadda su ba su ji daɗi ba duk raddin da ya yin wato sai ya zama ya zama musu matsala daga ƙarshe Allah madaukakin sarki ba shi nasara kayan da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa Allahumma ayyidhu bi rihil quds Allah ka karfafe shi maganar da zai fito ya zama karfafawa ne daga gurin Allah madaukakin sarki taimaka masa da ruhil quds ya lakana masa kalmomin da ya kamata a ce ya fada mun gane wannan kada ko yanzu yana so ya kafa mana dalili da wannan cewa ya halatta za a yi waka a masallaci amma kuma in ka duba ruhin hadisin a nazarce sai ga kaman babu wannan din domin ya ce ina haɗa ka da girman Allah maɗaukakin sarki an shaɗu kallaha ina haɗa ka da girman Allah maɗaukakin sarki hal samita rasulallahi ka taɓa ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa ya Hassan ajib an rasulullahi ka ba da martani a manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai ishara da tunace a cikin masallaci ne yana iya a waje ne kuma zai iya a masallacin ne amma kada'an a cikin hadisin babu dalilin da ya nuna cewa wannan abin ya faru a cikin masallaci amma abin da ya sa imamul bukari ya kawo wannan kuma ya nufi masallaci kada'an shine a baya akwai inda aka nuni cewa eh hakan din ya faru a cikin masallaci amma ba a cikin wannan hadisin wato kidan ya fito da shi karara ba ta da akwai da yanon cewa har akan mimbari na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wannan kenan na biyu malamai sun tattauna akan wannan hadisi tsakanin wanda ya ce ya halatta a yi waka a cikin masallaci da wanda ya ce bai halatta a yi waka a cikin masallaci ba da kuma matukunni menene wakar kanta irin wadda suke yi wancan da irin wannan muke yi a yanzu akwai bambanci ko babu da zuwa misali irin wakan su su abin na farko dai akwai waka wanda yake takwata-kwata dama an yi ta ba da niyan addini ba akwai da aka yi ta da niyan addini sannan wanda aka yi su da niyan addinin akwai wanda aka shigo da kaɗe-kaɗe da raye-raye da sauransu da wanda kuma aka yi shi mujarradi duka sun halatta ko kuma a'a akwai salakta da wanda yake za a iya yi da zai misali a littattafan mu na fiqihu akwai littattafan da aka yi da baitocin waka kamar su kurdubi kamar su ibn ashir kamar matan al-asimiya tufatul hukami misbahu saliki ko da sauransu kaga wayannan littattafan wanda addini suke karantarwa amma za zo da siyaki na albaiti za a iya karanta da a cikin masallatai irin wannan kaga babu matsala ko kuma irin abiya da ash'ar wanda suke suna dauke da ruhi irin na addinin musulunci ai kaga shi ma Hassan bin Sabit din ya mai da martani ne dan kariya ga musulunci akwai kuma waka ta yan tamori kawai ai waka a sha abin nan to irin waɗannan abubuwa su ne suka haɗu idan ta zama za ta maslaha ake dibawa idan wakar maslahar ta shine ci gabantar da addinin musulunci to wannan bata da matsala na iya ta cikin masallaci saboda almuhallabi na abu sufura yake cewa masallaci wuri ne na maslahar al'ummar musulmi duk abin da zai zama maslaha ma al'ummar musulmi ko na addinin su ko na duniyar su zai yi a cikin masallaci ma dama ba zai kawo mafsada ba ba zai kawo wato kenan barna ba amma ya zama yana ayyada wani abu ne daban to irin wannan kuma sai ya zama irinsa ne wanda malaman da suka karhanta suke ki irinsu sayyidina umar ba sa so a bude kofar wato kenan da za a ci gaba da yin irin wannan saboda ba san matsalan da zai kawo ba wato kenan a gaba wannan yana da cikin dalilan da sa dalilan da za mu tabbatar da cewa wannan duk da wannan hadisin babu magana cewa a cikin masallaci akwai kes din da shi abin Hassan bin Sabit din yake ce ma Sayyidina Umar laqad kuntu anshiduha na kasance ina sirera waka a cikin wannan masallaci wa fihi man huwa khairun minka a cikin su akwai a cikin masallacin a daidai lokacin akwai wanda yake yafi ka alkhairi kenan kamar yana nuna cewa a lokacin da Sayyidina Umar yake kalifanci Hassan yana saba irin wannan wakokin a cikin masallaci sayidina umar kuma ya gan shi kuma ya harare shi don ransa baya so kuma sai zama kan cewa yana so abin ya kafa dalili a sayidina umar sai ce masa ai ina yin wannan abin a cikin masallacin nan akwai wanda ya fi ka alkhairi kuma bai hana ni ba sayidina umar kuma bai ce masa komai ba bai ce kai ba bai ce karkai ba amma ya nuna karahiya to ransa baya so me yasa saboda yana iya yiwuwa wannan kofar da za a bude ta kawo wani abin da za a shigo da shi kuma da zai kawo masada alhali shi kuma maslaha yake abin ka zuga misali za ka yi su dalali malami ya kafa dungu a can yana karantar da mutane wasu na za su na karanta kurdubi wasu na karanta ibn asim wasu na karanta matan al-asimiya misbahu saliki kaga su abin da ta tafan nahawu irin su mulhatul i'rab ko irin su maksurat ibn drayd da sauran irin waɗannan duka ana karantar da su sai kuma wani ya zo da ni ai wannan waka ne bari shi ma ya shigo da waka da za a zo ana kaɗe kaɗe ana rere kaga wato kenan da bambanci amma zai iya istilali cewa ana karanta waka ai malam wani ma waka yake karantarwa a cikin masallaci to saboda haka al-mahalla bin abi safra yake cewa idan akwai maslaha ma musulmi a duniyarsu ko addininsu to shine abin da za a yi a cikin masallaci amma abin da zai iya kawo mafsada to wannan ba za a zama an karbe shi ba wallahu ta'ala ala babu ashabul hirabi bil masjid na fata mu fahimci wannan ba matsala kan ko to babin da yake magana akan abutan da ake kira ashabul hirabi hirab shine wato kenan kayan kayan fada wazo ana ta wasa da takwabi ana ta wasa akwai laraba suna da irin wannan al'adar a zo ana ta wasa da takwabi maza ne suke yin sa kamar mu nan da akwai wata rawa da ake kiran ta rawar maza ni masu kalango sun zo sun yi ta yi sun yi ta yi sun yi ta yi ko wani ganga ko wani menene an yi ta yi duna mata na barna da to can cikin dare kuma akwai rawar da za a yi na maza wani kuma ta nuna jarumtaka ne to su akwai rawarsu da suke yi ta al'adarsu da kayan fada ake yi yana dan ba da training akan hakan yaki wannan shine ake kiransa hiraba ko to irin wa'annan ya halatta za su iya yin irin wannan training din a cikin masallaci ko ba za su yi ba shine wannan hadisi yake karantar da mu hadisin da yake cikin babin shine ruwayar na na Aisha Allah ya dada ita kala take cewa لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما على باب هجرتي وترانا ناغا النبي صلى الله عليه وسلم a bakin kofar dakina wal habshatu yal'abuna fil masjid alhali mutanen habasha sun zo suna wasa a cikin masallaci wa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yasturni bi ridaihi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo ya sa babban rigarsa ya haka ya tare ni kuma na dan lekowa kada haka ya ya suturce ni da wato kinan gwadansa anzur ilaihim na leko ta bayan sa haka ina kallon su wa fi riwayatin a cikin wata riwaya ce yal'abuna bihi rabbihim suna yin wasa da wannan kayan fadan nasu da takuba suna abin nan in ka lura mutanen saudiya suna da wani abu maza suka yi irin wannan rawar tasu da sauransu to shigen irin wa'annan mutanen habasha suka zo da al'adarsu cikin madina kuma suka gwada ta a cikin masallaci kuma zan Allah sallallahu alaihi wasallam bai hana su ba yana Aisha ya za ta kofa ta leko ta baya amma Annabi sallallahu alaihi wasallam ya san tana bayansa kuma tana kallo sannan bai halitta akan wannan ba akan wannan har yanzu muhallib bin abi sufra abi abi sufra kita abu abun na maslaha ce na addinin musulunci ko na duniyar musulmi za a iya barinsa a cikin masallaci sai dai idan zai kawo wato kenan barna nan abinda malamai suke cewa akwai maslaha guda biyu maslahar farko shine tadribi ne na yaki tunda wasa ne koyan kayan fada ne haka kamar mutanen abin da suke wasa da sanduna haka da sauransu su kuma da mashi suke yi ai da takuba suke yi mashi ne maslaha da farko maslaha ta biyu shine su waɗannan habashawan mutane da kirkin su hadisul hadibil islam sabbin musulunta ne ko kuma yanzu ne ake so su musulunta don haka maslahar shine ta'aliful qulubi ta'alifu qulubihim ila al-islam ana so a kwadaitar da zuciyarsu zuwa ga addinin musulunci don haka wasu malamai suka ce tabbas a wasan da suka yi cikin masallaci akwai mafsada amma jawo su zuwa cikin musulunci maslaharsa ta fi wannan mafsadar da zai cewa kenan yanzu idan matsala ta taso a cikinta akwai barna kadan amma akwai maslaha da tafi barnar to za a iya rufe ido a karbe ta saboda girman maslahar wasa a masallaci matsala ne amma shigowarsu a cikin addinin musulunci maslahar su tafi wannan barnar wasan da za su yi na wannan lokacin wala Allah suka shigo cikin masallaci su da kansu kuma ba su sake wannan ba ba sa kyau na yanzu misali mutumin da ya zo misali a cikin masallaci za a takura masa ne sai su ce ku kyale shi a daibar ruwa a zo a zuba haka za ka karanta da shi daga nan shi da kansa zai sake fitsari a cikin masallaci kawai zai sake ba su malan da suka zo suka zanna a cikin mutane suka fahimci addinin musulunci wala Allah su da kansa ga sun ajiye wayannan abubuwa din ba ma sai ka abin din su ba to haka shine sace idza kanat al maslaha aksar milal mafsada tusama in dai amfanin ya fi matsalar to ana rufe ido akan wannan wala Allah hadisin waƙar Hassan bin Sabit abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya hanga a kansa kenan ya bar shi yawagan saboda raddin da yi an ce daga cikin kafirin maka akwai wanda ya musu sanadiyar mutuwa kalma ce fada don yake cewa lisani sarimul la'iba fihi wa bahari la tukaddiru huddala'u harshe nan na ku gani takwabi ne wallahi ba ku yi da laifi takwabi ne akwai bakar magana da zai cusa musu wanda za su abin nan duk yayi salai su dinsu da haka akwai wanda ma suka sanadiyan abin nan dinsu to amma a bar abin ya ci gaba zamanin sai nawar kuma sai fara jajircewa akan wato gina to ai an riga an cimma nan kuma za ka gane masalan usulul fiqh saboda malamai usulu suke cewa alhukumu ya duru mal illa hukuncin abu cewa a ce an yadda abu kaza halal ne ko kuma an yadda abu kaza haram ne ya duru mal illati yana tafiya tare da dalilin da yasa aka ce halal ko haram din wujudan wa adaman idan akwai illa hukunci yana nan idan babu illa hukunci ya tashi yawwa don haka shi yasa sayyidina umar ya hana haƙƙin mu'allafatu qulubuhum a zakka a cikin qur'ani aka ce inna masadaqatu lil fuqara ko aka kirga mutun nawa takwas daga cikin su aka ce wal mu'allafatu qulubuha da wanda ake kwadaitar da zuciyarsu zamanin sayyidina umar ya ce yanzu musulunci yayi karfi ba wanda zamu tsaya muna lallaban sa wanda zai shigo ya shigo wanda ba zai shigo ba yawa ya je abin da ya ga dama ba wanda zamu sake rarrashin sa kuma saboda yanzu kada a'azzallahu al-islama Allah madaukakin sarki ya girmar da addinin musulunci don haka wayannan matsaloli guda biyu na waka a cikin masallaci da kuma wasan da wayannan mutanen habasha wanda suka a cikin masallaci hukunci ne wanda ke a daidai wannan lokacin maslaharsa tana nan duk lokacin da ta kau a ka'idar usulul fiqi kuma zai iya tashi saboda alhukum yaduru mal illa wujudan to kenan wa adama kuma kaga a cikin wannan hadisin zamu fahimci annabi sallallahu alaihi wasallam yana da kyawawan hali a cikin ɗabi'ansa tunda bai takura wa iyalinsa akan wannan kes din ba kuma idan ba kallo na sha'awa ba ne ya halatta mace za ta iya kallon namiji kamar da bar ta ta kalli wa'annan mutanen yawwa kuma har yanzu bai kamata a ce a izilali da hadisan a wajen wasa da a masallaci ba idan kai nazari da a cikin mutanen madina da sahabbai da ansar duba wanda yake wa'annan wa'anda suke yin wa'annan hadisul ahadi bil islami ne mutane wanda ke jawo su a jiki ake da abin da su wasu kuma suka ce a'a wannan yana da cikin abin da ake kira wa ka'ikul ayan ita kuma waki ta ayin la umumu laha wa ka'ikul ayan abin da yake faruwa once in a blue moon kamar misali lokacin da ake sallan juma'a sai aka ce an kawo abinci a madina ko sai aka ce mutane sun bi idza ra'aw tijaratan aw lahaw nin faddu ilaiha wa tarakuka qa'iman ko zaka mutanen da suka rage aka yi sallah da su wasu sai suna kafa dalili cewa inda su ne juma'a za ta iya faruwa wasu ce mutum bakwai ne wasu ce mutum goma sha biyu haka dai gwargwadon yadda malamin fikihu suka ta fahimtar lamarin saboda idan akwai mutum goma sha biyu a bayan liman za a iya yin sallar juma'a da aka mutum goma sha biyu sai su je su kafa masallacin juma'a sai malaman suka ce a wannan waƙi a ta ainihin ne wa ka'igul aya ne kuma la'umu malaha idan a kwatsam ya faru su dufatan kuma wanda ba zai sake faruwa ba ma wala Allah to wannan za a yi generalization you cannot ba za ka iya zuwa ka ce to shi kenan is now a general formula to be applicable a kowane lokaci ba only in certain incidences and rare cases mun fahimci wannan yawwa to da aka kamar yadda ba ka hukunci a wannan abin din juma'a ba haka kuma a wancan kisan ma shi ma sai in waki atul ainit wato kenan ta faru mun gano wannan wallahu ta'ala alam sababu taqadif haka ne ko wal maladamati fil masjid babin da yake magana akan wato kenan mutum ya magana akan biyan bashin sa ka biya ni bashi ne shine taqabi ai igdi alayya dayni da kuma nace a mutum lalle lalle ba za ka daga kafar ka ba wallahi ka biya ni kudi na ya halatta haka kana mutum kana bin mutum bashi ka je dole dole sai ya biya ka kuma ma ko a cikin masallaci ka ce dole dole sai ya biya ka ya biya ka bashin ka wallahi kafar ka ba ka daga ba sai ba yau in sama da kasa za ta hadi ba zan yadda ba to wannan shine abin da wani babu ke so ya karanta da ba an ka abin malik radiyallahu anhu annahu taqada ibn abima kudrata ko ko menene kadrajin ko shi ka abin abi malik ya samu wani da ake kiransa ibn abi kadrad ya ce masa lalle lalle ka biya ne dainan bashi na da yake kanka ya nemi a biya shi bashi kana lahu wanda nasa ne alaihi yana kan wannan bawan Allah kuma sai aka yi rashin sa'a sai da ya zo masallaci sai tambaye shi filmas a cikin masallaci ya tambaye shi sai da aka shiga masallaci an zo za a yi sallah ya tsaman zai sallah sai fice sai ya ce yawa Allah ya kama ka wallahi ka biya ni bashi na fartafa da aswatuhuma sai ce to ni ba ni da kudi a'a ba za ka biya ni ba za kudi sai rikici ya kaure har sai da suka zo suna fara to ba za a biya din ba wallahi sai ka biya ni ana ta rikici ana ta rikici har sai da sautin su ya daukaka hatta sami a kuma rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam har manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ji su wa fi baiti yana cikin gidansa annabi sallallahu alaihi wasallam cikin gida kun san gidansa a cikin masallacin ne ko yawa saboda haka sai ya ji su a cikin gidansa to kuma shi annabi sallallahu alaihi wasallama daga cikin wato kenan abubuwansa shine jiya ba zai yi a gabansa matsala ta taso ba sai ya yi solving dinta domin in ya batta ma hukunci ne in ya yi solving dinta ma hukunci ne saboda ba zai yi maslaha ta zo matsala ta zo gabansa ba a yi solving dinta ba yawwa don in yayi shiru ma mutane hukunci za su dauke shi akai ai annabi sallallahu alaihi ya gani bai ce ba mun gane saboda sai ya fitar da menene wajahul maslaha a cikin wato kenan wannan abin ta haka fa karaja ilaihi ma sai ya fito tiryan tiryan zuwa gare su hatta kashafa sijb hujrati har ya yaye labulan da yake tsakanin wato kenan dakin nasa dan ya fito fili su gaishe mana da ya kab sai ya kira ya ce kab wannan kab dan malik wanda muka yi magana akan sa kwanakin bayan nan kala sai ya ce labbaika ya rasulullahi gaban sai ba da ce na ansa kiran ka ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa kala sai ya ce da min dainika haza ya ce ka rage masa wani abu a cikin bashin na kanda ka rage wani abu a cikin bashin ka yanzu kaga manya sun shiga ko manya sun shiga ko me za a yi sulhu ko wa sulhu khair shi fi akai shi kuma sulhu dama dole za a danni wani a ba da hakuri a wani a tada wani kuma shi sulhu yana kai mutane zuwa ga abin da zai iya yiwuwa domin wannan mutumin in yanka shi za a lokacin ba zai iya biyan wannan bashin ba shi kuma wannan hakkinsa ne dole a biya shi kuma ba zai biyin ba mun gane wannan sau da aka sai ce ka rage masa akan wannan wa au ma ilaihi ya yi masa ishara kuma da abin da zai rage ɗin ya ci ai a shatara ya rage rabi idan dubu ɗari ne to ya rage ya haƙuri ya dubu hamsin a bashi dubu hamsin ɗinsa in miliyan biyar ne ya haƙuri da miliyan biyu da dubu ɗari biyar a bashi laifi haka annabi sallallahu alaihi ya yi masa ishara da ya aikata wannan qala sai ka abi ke cewa karfa altu ya rasulullahi shikenan an gama hukunci na aikata haka na yadda qala sai annabi sallallahu alaihi ya ce ma wannan mutumin kun faqdihi to ta shiga jaka nemo masa kudin sa yanzu yanzu ka kawo azu a bashi kaga ya daki baya ya doko gaba ko yawa yanzu kai da kake cewa baka da kudi take hukuma ta san an datsa biyu an rage maka rabi ai kuma duk inda ya kamata ka shiga kaje ka nemo sai ka je ka nemo saboda a samu abin nan saboda shi bashi yana da matsala aka ce mazalatin bin nahari ko saharun bin laili kaskanci ne da rana duk inda ake bin ka bashi in kai layin wanda yake bin ka bashin kaskanci ne da kaga idan su mutum yakan canja layi fa saboda bashi wani yana bin sa bashi ta ni kwana da Allah mu wuta nan gurin wallahi wa na kaza kaza kaza ai kaga wannan kaskanci ne mazlatin bin nahar wa saharun bil lail da daddare kuma sai hana ka bacci kwata kwata shi kuma annabi sallallahu alaihi wasallam uba ne a kowa so yake kowa ya zama ya samu sawaba kowa ya samu ya samu kwanciyar hankali don haka sai zo yi wannan hukuncin kaga a cikin wannan hadisi yana nuna mana cewa babba duk inda matsala ta tashi hakkinsa ne ya kokari je ya danne ta kar ya zama an samu matsala sannan yana karantar da mu cewa duk yadda kake gadara da hakkinka idan babba ya sa baki to ka haƙura ba lallai annabi sallallahu alaihi wasallam ba in an zo an baka baki ka ce ka ce to shikenan ai wallahi ba dan to ka dai yi hakuri saboda idan baka yi hakuri ba za a je gonogo area ta yanda kuma za ka faɗi ba nauyi ko za ka faɗi wani wata rana wani mutum a azare yan yellow people sun tare shi direba ne sun kwace kidinsa ya yi allah annabi suka ce ba aikin allah suke ba allah annabi suka ce ba ya kada ya rawa duk mutanen guri suka ba da hakuri yellow people ne ce wallahi ba zai abin bace shikenan ya hawa ta ba sai ya fada ya je samu sarkin dogare sai ya gaya masa ya kawo shi dogare guda biyu yau da wadda zambada zambadan bulalu suka zo ina dan sandan yake ina kidin wannan mota kawo kidin mota suka rufa shi da duka suka ta dukan suka ce sarki ya ce a bashi kuma wallahi sarki bai sani ba sarki ya ce duka duka duka mutane kuma suka ji daɗi mutanen gudu dole kuma ya ɗauki kidinsa ya bashi dama shigo ya ja sai tauta da su kawai daga nan kawai shiga mata sai ta aka ga faɗi ba nauyi sadaka in an baka haƙuri wani lokaci ko ba babba ba ne mutum mai ɗan karincin da ya isa ya ce maka yi haƙuri to kai haƙuri tsakaninka da shi ɗin akwai abin wannan kinan sannan kuma ana zuwa hadisin yana karantar da mu cewa hukuma tana iya yin hukunci wato ko da bai fai barin ɗin wani ba don maslaha ta amma kaga wani dai haƙƙinsa ne kuma aka ce ya rage ko kuma haka hukuncin ya zo shi tun da annabi sallallahu alaihi wasallam ya magana annabi sallallahu alaihi wasallam authority ne dole kuma sannan ya haƙura sau da aka hukuma tana diba maslaha a duk lokacin da ya zama akwai rikici tsakanin mutane guda biyu to dole hukuma za ta yi hukunci guda ɗaya ne sau da aka lokacin da ta yi hukunci zai iya zama in your favor zai iya zama kuma against your favor sau da aka wanda ya zo a favor ɗinsa kama wanda aka ce an rage masa rabin bashin nan sai gode wa Allah maɗaukakin sarki wannan kuma wanda kuma danda hukuma ta yi hukunci ba a gensu ya febo karkai tawaye ka ce ba haka ba ne saboda haka ka ce kai za ka tada abin nan to sai kuma hukumar ta yi maka abin da ba za ka ji daɗi ba kuma abin ne daga ƙarshen rayuwa to saboda haka sai ka yi haƙuri akan hakan nan wannan shine wato kenan maslaha din kenan mun gane wannan saboda haka yana daga cikin abubuwan da hadisi yake karantar da mu باب كنس المسجد والتقاء القرق هكذا والأذى والإيدان babin da yake magana akan hukuncin share masallaci ya halatta a share masallaci za mu gani sannan ya halatta wato kina a cire wasu tsummo karasu wasu abubuwan da ba su dace ba cikin masallaci ko wani kazanta da ko wani kwalba ko wani dutse wanda zai iya cutarwa walidan ko su yan kirare haka yan itatuwa hakan da za su iya cakan mutum ko su iya zama daddi a cikin masallaci ya halatta za a iya ɗebe wa'annan abubuwa cikin masallaci ko kuma ba za a iya yi masallaci ba saboda haka wannan shi abin da wannan babi zai karantar da mu hadisin babi shi ne da aka rubuta daga abu huraira anna rajulan aswad an taɓa yin wani mutum baki ai ma'anan bakar fata amra'atin sauda ko kuma mace ce amma bakar fata ce kana ya ummul masjida ya kasance wannan mutumin in namiji ne yana sharewa abu da ake kira alkumama a cikin masallaci ko larawa su ce tukurur ta akwai alkumama ko yau kumama shine shara abinda aka a share a share duk abin da yake na datti yana ɗebewa a cikin masallaci yana gyara masallaci kullum aikinsa kenan gyara masallaci ya ba da rayuwarsa a nan ba mata sai mutumin sai ya mutu fasa ala nabi sallallahu alaihi wasallam anhu sai annabi sallallahu alaihi wasallam kwana biyu bai ganshi ba kwana biyu bai ganshi ce ani ina wani ne kam mai gyara mana masallaci mai kawo ruwa a masallaci mai kaza kaza kaza da sauransu ina yake fa qalu sai suka ce mat ai mutumin ya rasu ya rasu a a annabi sallallahu alaihi wasallam sai hankalin sa ya tashi fa qala sai ce a a afala kuntum azaitumuni yanzu ba Allah dan ya mutu ba za a sanar da ni ba ba za ku sanar da ni ba kaga kenan yanzu wani mutum yana da matsayi a zuciyar annabi sallallahu alaihi wasallam afala kuntum azatmuni bihi ba za ku sanar da ni ba duk da aka bai hakura ba sai ya ce dilluni ala kabarihi akai ni kabarin nasa a ina ne an riga an binne shi akai ni kabarin nasa ku nuna min inda kabarin nasa yake aw qala qabriha ko kuma in mace ne ce dilluni ala qabriha akai ni wato kenan kabarin da fata kabar kufa sallah alaihi sai ya zo wannan kabarin ya yi ma mutum nan wato kinan sallah yana cikin kabarin yana abin nan wannan zai nuna mana muhimmancin sa ko amma me ya bashi wannan matsayi hidimar masallaci hidimar masallaci don haka kenan yanzu kaman annabi sallallahu alaihi wasallama girmama wannan mutumin da ya har ya je kabarinsa ya yi masa sallah bayan ya mutu kamar yana nuna mana cewa masallaci ana tsabtace shi ne innal masajidu nazzaf ana son a tsabtace masallaci a gyara shi ba a son a bar masallaci da kazanta ba a sabar masallaci wato kenan kwata-kwata da kazanta ana son shi sadda lokacin masallaci akwai yashi aka ce kar mutum ya tofa kaki a jikin bango ya tofa a ƙasa ya tofa ya binne daga baya aka so aka fara dan sa abin da sai mutane su kawo gongomi su sa yashi a cikin sa suna tofa kaza daga aka gane wannan ma kazanta ne duk aka ciccire su a cikin wato kenan masallatai ana son masallaci ya zama guri mai tsafta guri mai kanshi guri mai wato kenan ke guri mai ban sha'awa ka duba inda mutane mutanen makwabtan mu suke gyara cikin coci ka gani ka gina inda suke gyara malaman coci da zaran ka gina coci daga yau ka zama miliyoniya saboda doka ne kawai na farko ba wanda zai zo cocin ka sai wanda ya rijista na biyu duk wanda ya rijista akwai kudin sati da zai kawo ka'ida ne saboda haka ba za ka taba ganin fasto talaka ba inda ba shi ne walakantar da kansa ba bayan wanda kan take ba shi bayan kaza kaza bayan abin da ke samun ɗaukaka na girmama da sauransu ka'ida ne to saboda haka duk abin da za a yi na mutunta masallaci kina musulunci yana bukatan wannan ana kuma wata kinan karantarwa sannan na biyu ba a retin ɗin mutum da appearance wa shaksin kana fi duniya hakiran yi bawwa manzilan nujibul kirami za ka iya ganin mutum wato kenan ba shi da matsayi amma a can a gurin allah maɗaukakin sarki gurin manya-manyan mutane ake zaunar da shi ta haka nusa sa ce ta rubba ash'asa akbar madfu'un bil awabi law aksama ala allahi la barra sau da yawa za ka ga mutum a cikin datti a cikin abin nan ba riga mai kyau ba abin nan amma in ya ce wallahi abu kaza zai faru to ba zai kafara ba Allah ta ya kubutar da shi la aksama ala allahi la barra saboda haka kenan yanzu da me ake rating din mutane da riga adam ya kamata a iretin da mutane nake son ce da tsoron Allah ko ba ka ba da tsoron Allah taka wanda take ciki zuciyar mutum da yanda yake kusancin Allah madaukakin sarki shine wato kenan gurgurdan matsayin sa gurgurdan abin sa don haka ma annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya sa masa ya girmama wannan mutum ya ji har makabarcin sa ya masa sallah sannan kuma har yanzu yana karantar da mu cewa in some cases idan har aka binne mutum ba a masa sallah ba za a iya zuwa kabarin sa masa tun da annabi sallallahu alaihi wasallam gashi ya ji har kabarin wannan bawan Allah wato kenan ya yayi masa babu tarihi tijaratul qadari fil masjidi ko khamri kai sorry khamri fil masjidi babun da yake magana akan wato kenan haramcin sai da giya a cikin masallaci ya halatta sai da giya a masallaci eh yawwa to yanzu anan kenan kaga yanzu mafhum na muwafaka da na mukalafa ya suke mafhum na muwafaka shine ba a sai da giya a cikin masallaci amma mafhumul mukalafa fa za a sai da a wajen masallaci haka ne kuma ba a sai da ta a wajen masallacin to haka yanzu imamul bukhari abin da yasa ya kawo wannan a yake so nuna mana kawai harancin giya ne sawa'un kana fil masjidi aw kharijal masjidi don haka wannan lai bai da mafhum kenan mun gane wannan ana aisha radhiyallahu anha qalat lamma unzilat ayatun min suratul baqara lokacin da aka saukar da ayoyi daga cikin suratul baqara fil riba wanda suke magana a cikin wato kenan akan haƙƙin riba kharaja an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ila al-masjidi annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya tattaki ya zo har cikin masallaci fa qara'ahunna sai ya karanta su ala nasi a mutane ya karanta a masallaci summa harrama maza eh tijaratul khamri sannan sai ya haramta kasuwancin giya ma an saukar da an saukar da ayoyin da suke nuna a cikin cewa lokaci eh an saukar da ayoyi a cikin suratul bakara wanda suka rubuta suka nuna haramun giya ne haramcin riba ko riba haramun ne don haka annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya taso har masallaci mu tara mutane ya karanta musu kowa ya fahimci cewa daga yau riba haramun ne alladhina la alladhina yakuluna riba la yakumuna illa kama yakumu alladhi takabbathu shaytanu min almas kawo dalilai sannan sai ya ce kuma daga yau kuma allah maɗaukakin sarki ya haramta wato kenan kasuwancin giya ya hana sai da giya amma a masallaci ne? eh yau kaga siyaki din bai zo a cikin masallaci ba illa iyaka an dai kawo hannun a cikin masallaci an karanta na yari ba ma sannan daga baya kuma harama tijarat alhamri ya haramta kuma kasuwancin giya sadaka kasuwancin giya a cikin masallaci ba a cikin masallaci ba wato kenan haramun ne Allah madaukakin sarki ya haramta saboda me tana kusar da hankalin mutane tana mai da tunanin mutane baya tana kawo hasara wa ithmu ma akbar min nafihima ga zunubi mai yawa gashi kuma bata da wani amfanin da ya kamata a ce an zo an gani sai me za mu sake fahimta cikin wannan hadisin bayan mun fahimci harancin riba mun fahimci harancin giya da wajen masallaci da cikin masallaci ko me za mu fahimta kuma sai da ita ma haramun ne bayan haramcinta sai da ita ma haramun ne da za mu yi fahimta kuma dun idan abu mai muhimmanci ya zo shi ya da kyau a tara musulmai a masallaci a sanar da su yau ya fi tara tunaninsu kawai yanzu kawai da misali yanzu na ce a kwallon kiran sallah dugarin da su ji za ka ga hankalin mutane ya yau in an taru sa ce to jama'a kaza kaza kaza kaza kaza kaza kaza sakon ya fi isa saboda ai ka ba su special attention ka tara hankalin su yanzu suna so su ji me yake faruwa me yake faruwa me yake faruwa me kana fada kowa zai grafsin akan ka je kana bi anguwa anguwa kana fada wani ma kana fada masa bai shalle abin bai shalle labarin bai shalle shi sosai ba babul asiri awil garimi yurbadu fil masjidi babin da yake magana akan wato kenan ribacaccen mutum shine al'asir ko dan an kama mutum the prisoner of war an kama mutum a gurin yaki ya zama asir za a yi ɗaure shi a masallaci shi ne wannan babu yake awul gari mai ko kuma mutum ya ci bashi ya ci bashi ya ci bashi ana tsoron zai gudu za a yi ɗaure shi a masallaci kafin a taro mutane da suke bin sa bashi a zo a yi masa palace a yi declaring ɗin asset ɗinsa gaba ɗaya a yi gwanjon su don a biya haƙoƙin mutane za a yi ɗaure shi a cikin masallaci wato kinan ko ba za a iya ba حديث وانا بابي انكر ودغ ابو هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم الله madaukakin sarki yadda da shi yake cewa inna ifritan min aljinni lalle wani ifritu daga cikin aljanu tafallata alayya albarihata aw qala kalimatan nahawa yace wani wani gawurcaccen aljani in ka jan ce ifritu a cikin aljani gawurcacce kenan wanda ya gagara a cikin aljanu shine ake kiransa ifritu kala ifritu min aljini ana atika biya qabla an takuma min makamik kaga aikin da yayi wannan ba kowane aljani ne zai iya yi daga nan inda annabi suleiman yake a sham ya tashi ya tafi har kasar yaman ya je ya dauko wannan gadan ya kawo a yini ɗaya ba a cikin aljanu ba kowa zai iya yi ba amma shi zai iya yi saboda gawurtarsa to saboda aka ce wani aljani gawurcacce ko ta fallata alayya ya zo ina kokarin kama shi na kokarin ya tsere a gare ni albari hata mai jiya ke nan da daddare ko yana sallah ya zo shi ya fit ya wuce ta gabana saboda mai liyakta alayya salata don ya tsinka min sallata ana su yasa ake so in mutum zai sallah kar ya bari mutane suna wuce ta gaba kar su sunka masa sallah din sai ya sa sutura ko sai mutum zai wuce ta bayan sutura sai zama ba ga wani matsala kenan to shi da gangan yazo zai wuce ta gaban annabi sallallahu alaihi wasallam fa makana ni Allahu minhu sai Allah madaukakin sarki ya bani fawa a kansa Allah madaukakin sarki sai ya bani fawa a kansa fa aradtu an arbitahu sai na kama shi na yi shawarar zan daure shi ila sariyata min sawaril masjidi a dada ɗaya daga cikin dadan masallatai pillars one of the pillars of the mosque dan sun daure shi wato kina a jiki kawai daure shi gam a ciki hatta tusbihu har sai kun waye gari da safe watan zurugo ilaihi kullukum kowa sai ya zo ya gan shi kowa zai yanzu kenan da ya kama shi yana hannunsa ya daure shi kuma Allah madaukakin sarki zai fitar da shi fili kuma kowa ya shigo cikin masallaci da safe ya zo ga aljani a daure a cikin masallaci kuma a daidai lokacin da annabi sallallahu alaihi daure shi yanzu ba zai iya boye kansa ba da haka zai fito fili kuma la'alla zai iya fitowa fili da halittarsa ta aljananci hakan nan Allah madaukakin sarki zai zai nuna mutane fa zakartu qawla aki sulaiman sai na tuno maganar dan uwana annabi Sulaiman alaihi salatu wasalam inda yake cewa rabbi shulli wa hawli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di Allah na roke ka gafarta min Allah na roƙe ka ka bani irin mulkin da ba zai dace ma wani mutum bayan ni ba a duniya ta nade ina son kamar wannan sau da aka sai annabi an sallallahu salama sai da wannan aya shi kina sai ya kyale shi ta haka bai daure shi ba haka wani hadisi za mu fahimci abubuwa kaca-kaca da yawa a cikinsa na farko za mu fahimci a cikin aljannu akwai ifritai akwai wanda suke sun abin nan ta haka shi yasa aka ba mu kula a'udhu bi rabbil falak da kula a'udhu bi rabbin nas da ayatul kursiyu da sauran ta'awuzat murga karanta su saboda neman tsari tabbas matsala ta aljanu matsala ce wadda take tabbaciciya bil kitabi wa sunna kul ihi ilayya annahu istama nafarun min al-jinni fa qalu inna samina qur'anan ajab wa sarafna ilayka nafarun min al-jinni yastami'una al-qur'ana da sauransu sadaka aljani tabbacece ne kuma a cikin aljani akwai gawarcici to haka akwai masu neman tsokala in har zai zai tsokali annabi sallallahu alaihi wasallam min babu aula ya tsokali wanda ba annabi sallallahu alaihi wasallam ba sannan tana karanta da mutum mafi yawan aljanu musamman ifritai aikinsu shine su raba mutum da imaninsa shi yasa duk mutanen da suke da mu'amala da aljanu to zaka samu suna da wasu sharuɗa da ya kada yadda mai rayuwarsu yadda bebe ta wanda wannan sharuɗan mafi yawansu na waƙidar islam ne suna warwarewa a abin sau da aka duwanda za ka wani lokaci za ka a duniya ma mutum bayya ci gaba ballantana kuma akan harkar addini wadda inda suke tun da ba sa son musulunci ne kullum fitina suke ta wato kenan yadawa a tsakanin mutane suna raba tsakanin aure da aure ko ta abin nan menene وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه daga cikin ayyukansu akwai raba tsakanin miji da mata akwai raba tsakanin dangi da dangi aka kawo musifa da fitina da sai sauransu akwai cire tauhidin mutane da sauransu saboda haka yana ne da cikin abin da su don haka ya zo ya yanke sallar annabi sallallahu alaihi wasallam duk mutumin da ya raba ka da sallah kan ne daga tauhidi me ya rage ne ba sai sallah ba kuma in sallar ba ka yanta tauhidin zai zauna ne tauhidi ba zai zauna ba sannan da ya ce amkana ni allahu minhu allah ya bani fawa a kansa ya nuna cewa idan mutum yana da karfin imani allah yana ba shi fawa a kansu don haka sun fi kusantar wanda baya zikiri ko sharri ake yi ko sihiri ake yi ko dabo ake yi ko ma menene to ya fi kama wanda baya yawan zikiri wanda baya karatun alkur'ani sosai amma ma dama yana karatun alkur'ani za ka ga suna abin nan da sun ji ko kira sallah ladan ya za ka ga sun gudu ko yawwa balantana sauran zikiri balantana ayatul kursi da sauran sai za a nufsa suna karantar da mu azkarin laili wan nahara safiya da marece saboda wato kenan neman kariya sannan da ya ce na yi niyan in daure shi amma na tuno maganar dan uwana kenan kamar annabi sallallahu alaihi karantar da mu cewa dan uwa daga cikin aikinsa akwai karama dan uwansa baya da kyau dan uwa ya yaye wa dan uwansa baya ma dama ba akan rashin gaskiya bane ko kuma akan wato kenan matsala ce wadda take ta barna ba inda ba barna bane to an san dan uwa da rufe asirin dan uwansa an san dan uwa wato kenan da rufe asirin dan uwansa saboda haka sai ya tuno maganar annabi Sulaiman alaihi salatu wassalamu sai ya haƙura bai abin nan ba bai ɗaure shi ba da kuma nuna shi a mutane ba amma da ya yi sozin ɗinsa da ya ɗaure shi ya nuna shi wato kenan a mutane sadaka daga cikin aikinmu shi ne mu rufa wa junanmu asiri annabi sallallahu alaihi wasallam almuslimu lil muslimi kalbunyan ko almuslimu akul muslim almuslimu lil muslimi kalbunyan yashuddu ba'dahu ba'dan musulmi da musulmi kaman gini ne wannan bulo din yana karfafa wannan bulo din wannan bulo din sai kaga gini ya tsaya game shekara goma bai fadi fa amma da bulo ɗaya ne fa ba zai yi wannan ginin ba mun gane wannan to za mu dakata nan insha Allah ta'ala Allah madaukakin sarki ya amfana da mu da abin da muka karanta